أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddare haɗuwarmu a wannan safiya ta talata a yau muna tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 19 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasinmu na ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin suratul bakara wanda ajiya mun tsaya kan aya ta 77 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 78 fadin Allah ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamul kitab na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون na'am ubangiji ta'ala ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun Allah ta'ala ya ce wa minhum har ila yau kuma daga cikin yahudawa akwai ummiyuna akwai mutanen da suke ummiyai ne su ummiyi shine mutumin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba idan an karanta an ce ya rubuta ba zai iya ba idan an rubuta an ce ya karanta ba zai iya ba wannan shi ake kira da al'ummi malamai suka ce ana kiran mutum da al'ummi idan bai iya karatu da rubutu ba saboda nisba zuwa ga al'um ita ce uwa kenan to sai a ce al'ummi wanda yake nan dai kamar yadda uwarsa ta haife shi kaga da yin mutum ya zo duniya ai ya zo duniya bai san komai ba bai san ya ake karatu ba bai san ya ake rubutu ba Allah ta'ala ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ya ce Allah ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata lokacin da ku zo duniya ba ku san komai ba kowa ya zo duniya ba abin da ya sani a cikin kwakwalwarsa ba abin da za a karanta a ce ya rubuta ko abin da za a rubuta kuma a ce ya karanta to shine sai a kira mutum da al'ummi ai man la ya'rif an yaqra wala an yaktub mutumin da bai san ya zai rubutu ba bai kuma san an rubuta ya zai karanta ba wa minhum ummiyun Allah ya ce daga cikin yahudawan nan akwai waɗanda suke matsayi na ummiyai la ya'lamuna alkitaba illa amani ba abinda suka sani a littafi illa amani ai illa qira'atan biduni fahmil ma'ana fahmin lil ma'ana iya abinda suka sani shine karanta tsoron bakin amma ba sa iya fahimtar ma'ana da saƙon da ayoyin suke kunshe da su wa inhum illa ya ba abin da suke yi face zato a wannan ayar ta farko da muka ji aya ta 78 Allah yana faɗa mana cewa na daga cikin ɓangare daga cikin ɓangarorin yahudawa akwai ɓangaren da su la ya alamunar kitaba ummiyai ne su ba su san komai ba la ya alamunan kitab ba su san littafin Allah ba gaba ɗaya illa amaniya iya abin da suka sani al'amani a nan yana ɗaukan ma'anar karatu ba tare da fahimtar ma'ana ba ba su san littafin Allah ba in ma sun san wani abu to sun iya karanta bakin ne amma ba su fahimci ma'anar abin da ayan take nufi ba to shine anan Allah kuma ya kira su da ummiyai kaga ya ce illa amani mun kuma ji cewa ma'anan ummiyi shine mutumin da in an rubuta ba zai karanta ba in an karanta ba zai rubuta ba amma Allah ya ce su sun san bakin amma duk da haka Allah ya ce musu ummiyai ne saboda me ba dan komai ba sai dan saboda a nuna mana duk wanda bai fahimci ma'anar littafin Allah ba ko da kuwa ya iya karanta bakin ko da kuwa ya haddace ta yadda za a karanta ya rubuta amma bai fahimci ma'anar ba bai kuma nemi ya fahimci ma'anar ba to wannan daidai yake wajen fahimtar sako da wanda bai iya karantawa ba wajen fahimtar sako daidai yake da wanda bai iya karantawa ba saboda kaga wanda bai iya karantawa ba ba zai ma karantawa balle ya fahimta shi kuma da ya iya karantawa iya abin da ya karantawa shine shine baki shi kuma bai san me yake karantawa ba ballantana idan an ce yi yayi idan an ce bari ya bari to wannan shi yasa Allah ya siffanta su cewa su din ummiyai ne ba su san komai ba a littafin Allah sai zallan baki kaga kenan daidai suke da wanda bai iya karantawa ba kuma bai iya bai iya rubutawa ba daka Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun ba abin da suke yi face zato duk abin da suke addini akai suna yin zato ne suna addini ne bisa zato to wannan ayan tana nuna mana muhimmancin mutum ya yi ƙoƙari ya muhimmantar da fahimtar ma'anonin ayoyin ubangiji ya zama fahimtar ma'anonin dokokin allah na ayoyinsa suna da muhimmanci a wajensa kwarai da gaske kar mutum ya zama yana abin da ake ce wa takalid takalid shine mutum shi bayi karatu sai dai wani ya karanto masa ya bi abin da wani ya ce saboda haka shi a addini ya zama kawai mabiyi ne shi amma shi bai iya karatu ba sai dai duk abin da aka ce masa kaza ka yi kaza ka bari shi kenan amma wata kilma ko da an gaya masa bai iya binciken a faɗa masa menene hujjar da ta sa aka ce kar yayi kaza ba menene kuma hujjar da ta sa aka ce yayi kaza to wannan shine takalidi to wannan takalidi kuma ba a son shi na daga cikin abin da ke jawo mutum raunin imani shine rashin fahimtar ma'anonin ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya saukar da alkur'anin sa ne ba dan zalla a karanta ba sai dan a karanta a fahimci ma'anan ayoyin a kuma sanya su a cikin aiki كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك الله يتي غاون للتافين mun saukar maka da shi littafi ne mai albarka me yasa muka saukar maka da wannan littafin Allah ya ce liyadabbaru ayati don su yi tuntuntuni su yi tunani su yi tadabburi su fahimci ayoyin alkur'ani waliyata zakara ulul albab sannan don ma'abuta hankali su yi tuntuntuni su ma su fahimci ayoyin allah subhanahu wa ta'ala da aka wannan ayan tana nuna mana daga cikin siffofin yahudawa shine ba sa wato ainihin fahimtar ma'anan ayoyin allah iya abin da suke iya fahimta shine zallan baki suna iya karanta baki daga duk abin da suke na addini suna yi ne a bisa zato kaga haka ne kuma duk wanda bai neman ilimi duk abin da zai na addini zai yi zato ne bai da tabbas bai da garanti akan hukuncin kaza sai dai yayi zato in ya ji wannan ya ce hukuncin kaza ne ya dauro akai gobe kuma ya ji wannan ya faɗi wani hukunci na daban ya canza masa tunani jibi kuma haka sai ka ji mutum ya ce mu malaman sun rikita mu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza na kasa gane gaskiya abin da yasa zaka kasa gane gaskiya shine baka karatu shine rashin karatu Allah ya samu dace sai Allah ya ce fa wailu bone na azaba wailun kalimatu wa'id kalma ce ta narko tana bayani akan wato mummunan tanadi da Allah subhanahu wata'ala yayi zaka ga a wajaje da yawa Allah yana kawo wannan sif wannan suna wannan kalma ta wailo don ya nuna wato irin tanadin da ya yi ma wasu masu aikata wallafi wailun lil mukaffifin wailun li kulli humazatin lumaza wailun yawma idhil lil mukaththibin fa wailun lil ladina yaktubuna al kitaba bi aydihim wailun li kulli affakin asim zaka ga duka ana ta wailun wailun wailun duk inda kaga an ce wailun to abin da yake so a nuna maka akwai ɗabi'a da za a faɗa a gaba wanda ba a so ka siffanta da wannan ɗabi'a to shine anan sai Allah ya ce fawailu bone na azaba ta tabbata lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim daga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu alkitab anan shine almaktub malamai suka ce wal muradu bihi at-taura abinda ake nufi shine at-taura bone na azaba ta tabbata ga yahudawa waɗanda suke rubuta at-taura da hannunsu thumma yaquluna hadha min indillah sannan sai su ce wannan din daga wajen Allah yake liyashtaru bihi samanan qalila ba don komai ba sai don saboda su sayi wani abu su ba da littafin nan a ba su wani farashi ɗan kaɗan fawailun lahu bone ta tabbata gare su mimma katabat aidihim saboda abin da hannuwarsu suka rubuta wa wailun lahu sannan bone ta tabbata gare su mimma yaksibun saboda mummunan ayyukan munanan ayyukan da suka kasance suna aikatawa wannan ayar tana mana bayani akan na daga cikin ɗabi'ar yahudawa wanda Allah ya musu tanadin azaba shine kirkiran ƙarya su jingina ma Allah suna rubuta littafi da hannunsu su ce wannan littafin daga wajen Allah yake shine Allah ya ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksubun wannan ayar a abinda ki zai kara fassara ta ita ce ayar suratu ali imran Allah ya ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله تعالى يتي وإن منهم daga cikin yahudawa akwai la fariqan akwai wani bangare wani sashe na yahudawa yaya suke shine yalwuna alsinatahum bil kitab suna karya harshensu su juya harshensu lokacin da suke karanta littafin Allah sai su faɗi wata kalma su canza mata ma'ana su juya ta me yasa Allah ya ce litahsabuhu min alkitab saboda ku yi tsammanin cewa maganar da suka faɗa ɗin nan ma yana cikin littafin Allah amma wa ma huwa min alkitab Allah ya ce amma ƙarya ne ba littafin Allah ba ne wa ya na huwa min indillah sai su ce muku wannan saƙo ne daga wajen Allah wa ma huwa min indillah kuma ƙarya ne ba daga wajen Allah yake ba wa ya na ala Allahi alkadhiba wa hum ya'lamun suna faɗa suna yin ƙarya su jingina ma Allah alhali suna sanin cewa ƙarya ce to wancan ayan ta suratu ali imran ita ke mana bayani akan cewa daga cikinsu akwai masu kirkiran ƙarya su jingina ma Allah wannan aya ta suratul baqara sai take mana bayani akan to waɗanda suke yin haka a cikin su to ga irin narko na azaba da Allah madaukakin sarki ya ya tanadar musu to wannan shi yasa wasu malamai suka ce kalman wailu tana daukan ma'ana na cewa wani irin kwari ne rijiya ta wuta a cikin wutan jahannama da Allah ya tanadar da haka duk wanda yake jingina ma Allah ƙarya ko ya rubuta wani abu cikin littafi ya ce sako ne daga Allah ko ya canza ma'ayoyin Allah ma'ana ko ya faɗi abin da ba shi Allah ya faɗi ba ya ƙi faɗan abin da Allah ya faɗi to Allah ya masu tanadin wannan narko na azaba fawailun lilladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah kaga Allah ya ce suna rubuta littafi da hannunsu kaga ai duk wanda ya rubuta littafi ya yi rubutu ai kasan nawa ba da kafa zai rubutu ba amma sai Allah ya ce bi aidihim suna rubutawa da hannu saboda a ƙara taukidul ma'ana cewa fa tabbas fa su ne fa suka rubuta littafin nan shi yasa Allah ya ce fa wailul ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim suna rubutawa da hannunsu ai ba yanda za a yi mutum ya yi rubutu da kafa kuma rubutun ya fita ko ya rubutu da baki rubutun ya fita dole sai da hannu to shi ne Allah yana ƙara tabbatar da wannan cewa su ne fa suka rubuta littafin sun mai kuluna haza min indila amma sai su zo su ce ai wannan littafin daga wajen Allah yake Allah ne ya turo mu ya kawo wannan saƙon amma li yashtaru bihi samanan qalila abin da yasa suka yi wannan aikin shine don su karbi wani abu dan kadan fawailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksubun bone na azaba su tabbata gare su saboda abin da hannuwan suka rubuta bone ta tabbata gare su saboda ababen da suka kasance suna aikatawa to anan a tunda mun ji Allah ya ce liyashtaru bihi samanan qalila dan su karbi wani abu dan kadan na duniya to me ake nufi da dan su karbi wani abu dan kadan shin kenan idan mutum yayi ma Allah ƙarya aka bashi kuɗi kadan yayi laifi in yayi ma Allah ƙarya aka bashi kuɗi da yawa bai laifi ba shin haka ayar take nufi tunda Allah ya ce liyashtaru bihi samanan qalila to in sun karbi samanan in sun karbi samanan kasira fa to anan abinda wannan samanan kalila din take nufi in za a baka duniya da abin da ke cikin ta a wajen Allah samanan kalila ne dan kadan ne bai da yawa idan ka kwatanta da abinda mutum zai samu in ya karanta wa mutane ayoyin Allah da gasken gaske bai canza ma'ana ba bai yi ma Allah karya ba bai rubuta littafi da hannunsa ya ce Allah ne ya saukar da shi ba to kaga ai in ka kwatanta shi da abin da zai samu a wajen Allah ko me za a bashi a duniya sama nan kalila ne qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila Allah ya ce ka gaya musu mata'ud dunya qalil mata'ud dunya qalil duk abin da mutum zai samu na jin dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa amma lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah wala tuzlamu da fatila saboda haka wannan ba wai yana nufin cewa a idan mutum an bashi kuɗi da yawa ya canza ma'anan ayoyin Allah bai yi laifi ba saboda Allah ya ce samanan qalila ba haka Allah yake nufi ba abin da ake nufi shine duk abin da aka ba wa mutum na duniya ko menene shi duk yawansa ya canza ma'anan ayoyin Allah to an bashi samanan qalila manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la mawdu'u sauɗin filjannati khairun minar duniya wa fiha inda ake rataye bulala a gidan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta yanzu kamar yadda aka sa agogon nan to kusar da aka sa agogon iya inda kusar ta ci in a gidan aljanna ne aka ɗauko in an sai da duniya da abin da ke cikinta ba za ta sayi wancan inda aka huda aka sa kusa a gidan aljanna ba ba za ta saya ba to kaga shi duk abin da mutum ya samu a duniya ya samu samanan kalila ne dan kadan ne bai da yawa sannan kuma ita duniya karewa take za ta kare ko da ta yaudare ka wata ran za ka neme ta ka rasa saboda duniya wasa ce wargi ne wa mahadhi alhayatid dunya illa lahwun wa la'ib rayuwar duniya ba komai bace face wasa da wargi wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun lahira ita ce ake zaman dindindin a wajen amma duniya fa za ta ƙare Allah ya kiyaye na'am sai Allah ya ce
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah sai ya ci gaba da mana bayani akan ɗabi'un Yahudawa mun ji cewa daga cikin halayensu akwai waɗanda iya abin da suka sani a littafin Allah shine tsoron baki ba sa sanin komai in ba baki ba sannan daga cikinsu akwai waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu su ce Allah ne ya aiko da shi to Allah sai ci gaba da faɗa mana cewa wa qalu su yahudawa suka ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda suka ce ai koda kuwa ma wuta za ta shafe mu to illa ayyaman ma'duda kwanaki ɗan kaɗan za a yi a wuta suka ce wai koda za su shiga wuta to wai kwanakin da za su yi a wuta kwanaki ne ɗan kaɗan saboda haka su wutan ma ba matsala ba ce a gare su tunda kwanaki kaɗan za su saboda haka a bar tsoratar da su da wuta lanta masanan naru har abada wuta ba za ta shafe mu ba kai in ma za ta shafe mu illa ayyaman ma'aduda kwanaki ne ƙididdigaggu wanda bai wuce sati ɗaya ko biyu ko uku ba wasu suka ce iya ayyaman ma'aduda shine wai iya kwanakin da suka yi suna bautan ɗan marakin nan da muka karanta a bara suna bautan gunki to iya wannan kwanakin da suka yi suna bautan wannan gunkin iya lokacin da wuta za ta shafe su kenan suka ce haka suka ce lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda to abinda suke nufi nan shine wai lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda ko da wuta za ta shafe mu suka ce ba za ta shafe mu ba face 'yan kwanaki kaɗan abinda suke nufi wai in an shiga wutan su kwanaki kaɗan za su yi sai su fito sai kuma annabi da muminin su kuma su dawama a wuta a to malam ba yahudi bai da hankali ba yahudi bai da hankali wai su wutan in sun shiga kaɗan za su zauna a ciki in sun shiga kaɗan sun zauna a ciki in sun fito sai kuma annabi da sauran muminai su kuma su dawoma wuta su kuma su tafi aljanna shi yasa zamu zo mu ji a gaba insha Allah suna cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka ce in kaga mutum a aljanna to ba yahudi ne nasara suka ce karya kuke yi kuma ba mai shiga aljanna in ba ba nasari ba kaga wannan duka dimuwa ce kawai amma mun san ba mai shiga aljanna in ba wanda ya je da amma Allah da tauhidi ba musulmi mumini wanda ya je da Allah matau da tauhidi ba shirka wannan shine kadai yake da rabo a gidan aljanna Allah ya sa da mu da haka Allah ya ce kul ka ce da su attakhadhtum inda Allah ahadan shin kun yi alkawari da Allah ne cewa in kun shiga wuta ma kwanaki kadan za ku yi kun yi alkawari da Allah haka falan yukhlifa Allah wa'ada falan yukhlifa Allah ahada ko idan kun yi alkawari da Allah inda har kun yi alkawari da Allah to Allah ba zai taba saba alkawari ba Allah ya ce ka tambaye su ka ce da su attakhadtum indallahi ahadan wannan maganar da kuke faɗi cewa buta ba za ta kona ku ba ba za ta shafe ku ba sai kwanaki kididdigaggu shin alkawari kuka yi da Allah ya faɗa muku haka in har kun yi alkawari da Allah to mu mun sani falan yukhlifallahu ahda Allah ba zai saba alkawari alkawarin da ya muku ba am ta na alallahi ma la ta'lamun ko kuma kuna faɗi ne game da Allah abinda ba ku sani ba alkawari kuka yi da Allah cewa ba zai kona ku a wuta sai kwanaki kididdigaggu ba wannan mun san Allah ba zai saba alkawari ba inda har kun yi alkawari da Allah in kuma ba haka ba to kenan kuna yi ma Allah ƙarya kenan kuna jingina ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya kaga kuma nan tashin alkiyama za su tashi da bakar fuska kenan dan Allah ya ce wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda Allah ya ce ran tashin alkiyama zaka ga duk waɗanda suka yi ma Allah ƙarya za ka gansu da bakakin fuskoki za ka gansu da bakakin fuskoki Allah sai ya ce bala Allah ya ce a'a ba haka al'amarin yake ba kamar yadda wasu malamai suka ce bala a nan tana iya ɗaukan ma'anan bal bal bari ba haka lamarin yake ba yaya lamarin yake man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata mummunan aiki wa ahatat bihi khati'atuhu sannan kuma munanan ayyukansa suka kewaye shi fa ulaika ashabun nar to waɗannan su ne 'yan wuta hum fiha khalidun za su dawoma a cikin wutan jahannama Allah ya ce ka gaya musu babu wanda Allah ya alkawari da shi cewa a cikinsu cewa wuta ba za ta shafe shi ba sai kwanaki kaɗan Allah ya ce a'a duk wanda ya aikata mummunan aiki ya yi shirka ya yi miyagun ayyuka ya mutu bai tuba ba kuma har waɗannan ayyukan suka kewaye shi ma'ana suka zama kamar katanga a tattare da shi domin kullum mur'in bima kasaba rahim don tashin alkiyama kowa jingina ne na abin da ya aikata kullu nafsin bima kasabat rahina kowa za a jingina shi zuwa ga aikinsa to duk wanda ya aikata miyagun ayyuka har ayyukan suka kewaye shi fa'ula'ika ashabun nar to za su shiga wuta inda su ne yan wuta hum fiha khalidun za su dawoma a cikin wuta walladina amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka nagari ula'ika ashabul janna waɗannan su ne yan aljanna hum fiha khalidun za su dawoma a cikin aljanna to kaga wannan shine ma'anan fadin Allah da yace laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab Allah yace batun shiga aljanna ba burace buracen ku bane ko burace buracen ahlul kitabi don kun ce za ku shiga aljanna ko ahlul kitabi sun ce za su shiga aljanna ba da wannan Allah yake aiki ba da me Allah yake aiki shine man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan aiki Allah zai saka masa da wannan mummunan aikinsa wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira ba zai samu wani majibanci ko wani mataimaki ba koma bayan Allah kaga shine anan balaman kasaba sayyi'atan kenan wa hadat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar a can sai ce wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira wanda ya aikata ayyuka nagari namiji da shi ko mace yana mai imani to zai shiga aljanna ba za a zalunce shi ko daidai ko da daidai da kwayan zarra ko kwayan kobayya ko daidai da ledan farin leda da ke cikin dabino ba za a zalunce shi ba to kaga shine wallazina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun da take wannan aya ta suratul al-baqara wancan wancan ayoyi kuma da suke cikin suratul nisa da haka Allah ya ce wallazina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidu to wannan ayoyin duka suna mana bayani akan wannan mummunar ɗabi'a ta yahudawa wanda allah subhanahu wata'ala yake so mu nisance su tun daga jingina ma allah ƙarya da kuma faɗin abin da mutum bai sani ba game da ubangiji da kuma ƙoƙarin fahimtar ma'anan mu yi ƙoƙari mu zama muna masu fahimtar ma'anan ayoyin allah mu nisanci wa'annan siffofi ta yahudawa ta wato ainihin zama da zallan fahimtar iya abin da za su yi shine su koyi bakin littafin Allah ba tare da sun fahimci ma'anan ba to kaga wannan babban kuskure ne da Allah subhanahu wataala yake mana wa'azi a kan shi mu ya gudi lokacin tsayawa mu bi ba amma zan zan dakata a nan saboda yanayi na yanayi na jiki na karfin hali ne ma kawai ya sa muka fito gaba daya saboda kar ya zama cewa an fara karatu kuma an samu gibi saboda ka ya hakuri za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu baki ɗaya sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته